بسم الله الرحمن الرحيم قالت رسله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم في منزلين الأمة دكا وتنزو أن هذا الأمة ني تندق النبي نوح har zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam dukkan annabawan kaman an haɗa muryarsu wuri ɗaya ne kuma kafiran waɗannan al'ummar kaman an haɗa muryarsu wuri ɗaya ne wayannan suna cewa kaza wayannan suna cewa kaza domin haka din ne ya faru mun karanta mun karanta yadda suke a cikin suratul arafi mun karanta cikin suratul yunusa mun karanta cikin suratul hudin mun karanta cikin suratul yusuf har muka zo ra'adi din nan yanzu an tara dukkan manzannin gaba daya maganar su gaba daya suke da murya daya manzanni sun ce wa kafirai kaza kafirai sun ce manzanni kaza menene ƙarshen lamari yadda ƙarshen lamarin duka ya zama haka ma naka kafiran ƙarshen su zai zama za ka ji wa kad makaru makarahum wa inda Allah makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal fala tasibanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula inna Allah azizun zuntikam kari in an faɗa wa annabi an gama sai to kaji da yadda dukkan annabawa suka yi da al'ummar su kaji dai yadda muka yi musu da su da al'ummarsu mun tsayatar da manzanni da al'umma mun harkar da kafirai da mutanensu to haka nan karka yi tsammanin Allah zai canja matafiyar da ya ɗauka komi daɗewa komi makircin kafirai ranar kamunsu za ta zo Allah baya canja alkawari to shine da ƙarshe za a faɗa mana anan qalat rusulumu afillahi sak manzanni suka faɗa kafirai suka ce yanzu Allahn kuma shi ma ya zama abin shakka ne akwai shi ko babu shi Allahn faɗi samawa ta lardi wanda ya yi sama ya yi ƙasa ɗin nan ya tsukun mai kiran ku kullum wallahi ya tsila dari salam ya haɗi mai shawar ila siraɗi mustaqim saboda haka manzanni suna kira kafirai yanzu Allahn ma kun mai da shi abin shakka kuna shakkarsa duk wanda ya ga sama ya ga ƙasa ya san lalle akwai wanda ya sama akwai wanda ya kasa to shi wanda ya sama da kasa din nan mai tafiyar da su kullum dare da rana dare na tafiya rana na tafiya rani na tafiya damana na tafiya ana mutuwa ana aihuwa to mai yin wannan shine Allah din kar ku shakkarsa kamar yadda muka faɗi dai kafiran yanzu su ma sun haɗa baki sun sa musulunci a gaba suna neman su shafe shi gaba ɗaya bakin doron ƙasa sun ja waɗansu larabawa sun karantar da su karatu wanda yake ba yardadde ba kamar yadda musulminmu suke zuwa su yi karatun boko su kware cikin boko to haka su tura suke ɗaukar laraba su kware cikin ilimin su ta hanyar larabcin za su karantar da su sai ga ba larabe ne musulmi ne amma sunan musulmi ne da shi ba ruwansa da musulunci amma ce shi musulmi ne baya sallah ba halal ba haram aurinsa wata rana wani mutumin Kano ya taɓa zuwa malami amma yana fatauci mutumin Kano ne lokacin ana fatauci a Beirut ba yaƙi ya je ya sauka gidan abokinsa kamun ya je hotel sai ya tambaya abokin nasa alhaji wani ina ne kibla sallah sai ya dubo ce wallahi akwai ko wata mace mai sai da abinci nan in an yi sa'a ta zo aka tambaye ta za ta nuna inda kibla sallah take sai malami sai ku aka yi sa'a matar ta zo sai ta nuna kibla sallah ba ko yayi sallah sai ya dawo kan mai gida ce yanzu kai alhajiwa ne kana musulmi nan garinku ne nan gidanka ne in tambaye ka kibla sallah ka ce wai wallahi sai dai wata mace ita za a tambaya in ta zo ta san kibla sallah kai in za ka yi sallah ina kake duba kace yadda kake mamaki na haka nake mamakin kai sai kai har yanzu kana sallah ai musulmin duk da yake sallah injini ba injini ba wai shi yake ai musulmin duk da yake sallah bai gane addini ba in kaji mutum yana cin kaza halal kaza haramun yana sallah duk wannan ba shi ne musulunci rashin ganewa ne alqur'ani ne ba a gane ba alqur'ani yana cewa wa abud rabbaka hatta ya ce kal yaqin ka bauta wa Allah ubangijinka har lokacin da kaji ba shakka cikin zuciyarka shikenan bauta ya kare wannan halal wannan haram wannan sallah wannan azumi wannan duk ya kare in ka kai wannan matsayi ka ji fa sharri abinda karatun da ya karantar da su kenan fassaran wannan wuri to sharrin translation kenan fassaran wannan wuri Allah yana ba annabi haƙuri ne mutanen suna maka sharri suna maka sharri kai dai kai haƙuri ka yi bauta ubangijinka har ranar da ba shakka ta zo ana shakkar tashin kiyama ana shakkar manzancin manzanni ana shakkar akwai wuta akwai aljanna ana shakkar sakamako ana shakkar akwai mala'iku ko babu akwai kafirin da yake shakkar mutuwa to wai sunanta a wurin Allah ba shakka yaqin yaqin ba shakka to Allah baya so ya gaya wa annabi magana mai zafi kai ta bauta Allah ubangiji har mutuwa ta same ka a'a kai ta bautan Allah har ran da ba shakka ta same ka to sai suka canja wannan suka ce wai ma'anan ba shakka kai ta bautan Allah har ran da ka ji ba shakka shikenan ka ga bautan Allah sun ki ɗauko ayar suratul mudassir su hada da wannan sai ta fassara musu wannan wannan da yake wa abu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin suratu hijir kenan to suratu mudassir abin take cewa an tambayi yan wuta me ya shigar da ku wuta a cikin wuta ma salakakum fi saqar suka ce lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al khaibin wa kunna nukazzibu yawmiddin hatta atana al yaqin abin da ya shigar da su wuta in ji su su dai ba sa sallah kuma ba sa yin sadaka ba sa zakka ba sa tausayin miskinai kuma suna faɗin maganganun banza a duk abin da aka faɗi na addini suna cikin wannan hali har lokacin da ba shakka ta same su a shekarar sunan mutuwa ne kenan a can sunan mutuwa ne a nan to irin waɗannan sharruruka sun koya wa larabawa sharri iri iri su nasara sun canja musu fassarar qur'ani da fassarar hadisi wata na gidan wani balarabe malami ne mai wa'azi sai yace mini ya halatta mutum ya ba matarsa wa abokinsa masoyinsa wanda ya yarda da shi amfani da ita domin lokacin da baka ba ku ɗaura aure da matan nan ba haramun ne gare ka sai ran da waliyanta suka ce sun baka ita suka ɗaura maka aure ta halatta gare ka saboda haka kai ma duk wanda ka ba ka yarda da shi ta halatta gare shi in ji shi ba ku riga jin maganar nan ba ni nake faɗa ina ina maimaita maganar wani ne shi ma ta halatta gare shi domin wanda in an hada da hadisin da manzo Allah ke cewa yana daga cikin haƙƙin ku tsakanin ku da matan ku Allah ya watsina furujukum man takrahunahu kada matan ku su kwantar da mutumin da baku yarda da shi ba akan sun fi ku to ashe wannan annabi ya nuna kenan mutumin da ka yarda da shi ka iya kwantar da shi kan sun fi ka sun fi ka mataka ya hada da wannan da wancan sai ya faɗa da ya gama na cewa ne kan istighfari karatun nan naka ba musulmi ne karantar da kai ba mu musulmi ne suka karantar da mu akwai wasu ayoyin da za su hana mana fahimtar wannan karatu naka ayoyin qadab lahal mu'minun da ayoyin sala sa'ilun ubangiji yana cewa wallazina li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin wa man ibtagha wara'a dhalika fa ulaikum al'adun Allah ya ce sifan mu'minai masu shiga aljanna suna kiyaye farjinsu ba sa amfani da farjinsu akan kowace mace ko ko akan kowane namiji ba sa amfani da farjinsu akan mata sai matar da suka aura ko matar da suka mallaka ta zama bai wasu wannan kan ba wanda zai zarge su fa innahum ghairu malumin ba wanda zai zargi mutum in yayi amfani da matarsa ko yayi amfani da baiwarsa nisa kuma harsun da kun fasa su kuma nifitum fa wani ta yi wara a zalika amma duk wanda ya nemi wata mace yayi amfani da ita ba ta aure ba ba ku yangar da ya mallaka ba to wannan ya fita dokar Allah ya yi fasikanci sai na ce to lokacin da ka ba matarka abokinka yana amfani da ita matarsa ce yake amfani da ita ko bai wasa ce ko kuma wara a zalika din ne mawara a zalika ne don ba matarsa bace matar abokinsa ce ko ba bai wasa bace to menene kenan mawara a zalika din Allah ce duk wanda ya nemi wata mace ba ba ba matar da yake aure ba ba bai wanda yake mallaka ba in ya kwanta da wata mace to ya sabi Allah ya ƙetare dokan Allah kai kai kai kai kai istighfari ka tuba da wannan irin tunani ba musulmi ya kanta da gaba wallahi astaghfirullah wallahi astaghfirullah wallahi ban taɓa tunanin wannan ba sai yau to haka suke yi su ɓadda mutane su sa waɗansu su yi ta tare bishiyar rassun musulunci a bar musuluncin tsingaliminsa sannan masu cewa ba halal ba haram amma Allah yana nan an yi imani da shi an yarda da shi su zo su tare wannan su kawar sannan masu cewa ba su da Allah din gaba daya su zo su kauda gindin bishiyar kamar yadda muka yi bayani dai kwanan baya masu karantarwa din yadda suke akwai dabaru iri iri na cewa ba Allah din a'udhu billahi na yi muku kissar dai wanda ya gaya wani yi bayani ne ce ta ce yin kaza in kai kaza kaza definitely ai kaza in kai kaza kaza dole ne kaza kaza kaza sai da ya gama yace masa aini na ga wani abin da yi wannan mamaki da ido na a bakin kogin dijila na karanta muku wannan karatu kwanan baya ina zaune a bakin kogin ina kallon wata katuwar bishiya sai ta sare resunta ta sare gindinta sai ta bare kanta ta mai da kanta katako mai kyau sai katakon yana mannuwa da junansa sai naga kusoshi suna mannewa suna mannewa nan da nan sai jirgi ya tashi jirgin ruwa sai ya ja kansa ya kai bakin ruwa sai mutane suka yi ta shiga da suka shiga sai ya tuka ya tafi sai shi wannan wanda ba shi da Allah ya ce kai dai ita abinda na gani da idona za ka yi musu ne da idon ka ce da idona na gani ka mi musu wata kila labarin da ka bani ma kai wani ne ya baka labari amma ni wannan abin da idona na gani to kai wannan ba zai wuce oh ba zai ba bishiya ba ta iya mai da kanta jirgin ruwa shine sama ta mai da kanta sama ta yau kanta taurari ta yau kanta wata da da rani da damana kasa ta yau kanta bishiyoyi da itatuwa da da ƙoranni da koguna da komai da wannan dabbobi ana yin dare ana yin rana ana yin rani ana yin damana duk suna tafiya daidai amma ba wanda ya yi su ba wanda yake tafiyar da su Allah yana nan ko baka yadda ba Allah yana nan tarat rusuluhu abillahi shak manzanni suka ce yanzu Allah ma ana shakkar yana nan ko ba shi nan fadi samawati wal shine yayi sama yayi kasa ya tsukum gashi nan yana kiran ku liyafir lakum min dhunubikum dai ya gafarta muku zunubanku ويوكلكم ila ajalin musamman kuma zai ba ku dama ya ba ku tsawon kwana don ku samu daman tuba ويوكلكم ila ajalin musamman kalu in antum illa basharun misluna sai kafirai suka ce kai ku dakata kar ku ƙara ce mana ku manzanni daga Allah ku mutane ne kamar mu masu cin abinci masu zuwa kasuwa ku ba manzanni bane mutane ne ai da Allah ya ga dama zai aiko da mala'iku zai aiko ba mutane masu cin abinci ba in antum illa basharun misluna turiduna an tasudduna amma kana ya budu abauna abinda kuke nufi dai wai ku zo ku canja mana hanya ku tsare mu ga barin hanyar da iyayenmu da kakanninmu suke bi ku kawo mana wata irin sabuwar hanya karkatacciya mu bi muku ita dama an faɗa mana farkon suwa wa yabguna ha'i wajen kafirai suna karkata hanyar Allah su ita ce karkatacciya hanyar kafirci ita ce miƙaƙƙiya a wurin kafirai da mataimakansu idan tumu illa washir musulna turiduna an tasudduna amma kana ya budu abauna fatuna bi sultanin mubin to ku kawo mana hujja bayyananniya akan ku manzanni ne daga Allah kuma abin mamaki in an kamu an kamu hujjar ma ba yadda suke yi ba sun waɗansu nemi dutse a haifi raƙumi raƙumi ya haifi ya wato taguwa ta haifi ya an nuna musu kaɗan ne suka musulunta wasu a raya musu matattu an raya musu a zamanin sai na isa ba duka ne suka musulunta ba yahuda ga sunan har yanzu ba su yarda da isan ba ta yadda ba su yarda da annabi muhammadu ba ba abin da ba a nuna musu ba ayoyin annabi musa guda taran nan sai mutane kaɗan ne suka yarda da su turidu an tasudna ma kana abu da ba wani fatuna bi sultanin mubin ku kawo mana hujja bayyananniya in kuna so mu yarda ku manzanni ne قالت له رسله إن نحن إلا بشر مثلكم
in ta ji ni an jaddada mata
ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون قالت لهم رسلهم إنا نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن ناتي بسلطان إلا بإذن وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون قالت لهم رسلهم sai manzannin su amsa musu ce ai gaskiya ne cewa mu mutane ne ai mu mutane ne to ku da aka aiko wajen ku ku ba mutane bane dama ai mala'iku ake aika wajen mala'iku aiki mutane wajen mutane inna nu illa bashar mithlukum wato mu mutane ne kamar kuɗin walakin Allah mun ala man yasha min ibadi amma Allah kyautarsa tana da yawa kana mutum din in ya ga dama sai ya nada ka annabi to Allah ya nada mu annaba zama wa mu mutane ba zai hana mu zama annaba ba in Allah ya ba mu to Allah ya yi alherin nasa muna mutane amma ya nada mu annabawa walakin nan ala man yasha min ibadi wa ma kana lana an natakum bi subhanin illa bi iznillah magana biyu kuka faɗa kuka ce mu mutane ne kamar ku kuma in mu annabawa ne mu kawo wata hujja bayyananniya mu nuna muku to gaskiya ne mu mutane ne amma Allah da ikonsa ya mai da mu annabawa manzanninsa cewa mu nuna muku hujja daga Allah mu'jiza kenan wannan ba aikin mu bane a'a wannan Allah ne yake yake kawowa in ya ga dama wa ma kana lana an natakum bi sultanin illa bi iznillah ba zai yiwu gare mu mu kawo muku wata hujja mu nuna muku ba sai dai in Allah ya so shi ya kawo da kansa ba muke kawo wannan ba wa lallahi fa tawakkal mu'minu to idan sun yi jayayya sun yi jayayya irin wannan to sai kafirai su to in ba ku daina faɗin wannan ba ko dai mu kashe ku ko mu kore ku daga garin nan namu na nukun jannakum min ardina aw la ta'uduna fi millatina to an kawo wannan annabi ce to alallahi tawakkalna mun dogara da Allah mun dogara da Allah duk abin da za ku yi ku je ku yi mun dogara da Allah inni tawakkaltu ala rabbi wa rabbikum ma min dabbatin law akhidun bi nasiyatiha in ji annabi hud annabi nuhu yana ce fa alallahi tawakkal fa ajmu amrakum fa ajmu fa ajmu kaidakum to in abu ya kai haka da zafi annaba sun so ma kukan haka mun dogara da Allah duk abin da za ku iya yi ku yi to in wannan ya zo to lokaci ya yi kusa kenan na halakar da kafirai in dai har ta kai ga haka ko mu kashe ku ko ku dawo cikin kafircin mu ko ku bar mana garin mu to in an iso kan wannan kam to Allah zai hukunci yanzu nan wa ma kana lana an nadiyakum bi sultanin la bi'inillah wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun dukkan mu'minai ma sun dogara da Allah balle mu manzanni in ji manzanni وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدينا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون a sai manzannin su ce mu dai mun gaya muku duk abin da za ku yi da mu ku yi mun dogara da Allah me zai hana mu dogara da Allah wa malana Allah na tawakkala ala Allah me zai me zai hana mu dogara da Allah wa kad hadena subulana Allah ya riga ya sanar da mu hanyoyinsa ya nuna mana ba abin da zai faru ga wani mutum sai abin da Allah ya kaddara in Allah ya kaddara wani abu zai samu mutum duk duniya ta taru ba ta iya kubutar da wannan mutumin da wannan abin da Allah ya rubuta din inda duk duniya za su taru su yi wani abu wa mutum amma abin Allah bai kaddara shi ba duk duniya ba su isa su yi wa mutum wannan abin ba amma duk da haka addu'a tana da amfani aka tambayi manzo Allah aka ce tun da yake kaddara ta riga ta zartu akan komi yi amfanin addu'a in sai addu'a ma kaddara ce addu'a ma kaddara ce sai abin ya dauro gashi zai sauka kan Allah kuma ya riga ya kaddara in ka hango shi zaka yi addu'a addu'ar ma kaddara ce to sai kai addu'a sai abin ya sake ya zo dan kadan ya iso amma ba iso kamar yadda ya taso ba wa malana Allah na tawakkala ala Allah wa qad hadaina subulana Allah ya riga ya nuna mana hanyoyinmu wanda za mu bi na dogara da shi ba annabawa ba ma har muminai ubangiji ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muslimin duk wanda yayi kokari cikin addinin mu inji Allah to za mu goge zuciyarsa mu nuna masa hanyoyinmu wanda wani bai sani ba har ya zo musini an ta abu dalla ka annaka tara sannan ta wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muslimin har ya kai ga ma'iya da Allah al-ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tara wa ma lana Allah tawakkal ala Allah wa qad hadayna subulana wa nasbiranna ala ma azaytuna mu dai mun dauki hakuri duk abin da kuka yi mana haka Allah ya kaddara mana duk abin da kuka yi mana haka Allah ya kaddara mana wa nasbiranna ala ma azaytuna wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun al-mutawakkiluna dukkan masu dogara kan su dogara da komai su dogara da Allah shi kadai
وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا لنخرجنكم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوهي إليهم ربهم لنهلكن الظالمين sai kafirai su haɗa baki su yanzu kan magana ta ƙare ko dai muna so komi ya zama bai ɗaya a garin nan ba mu son irin maganganun kan nan cewa a bauta wani Allah a bar tsafi to yadda ba kai ma ka dawo kai da mutanenka ku dawo ku yi tsafin wai ku dawo ku yi tsafin ba wai dama fa can annabi yana yin tsafi ne ba a'a shi annabi dama tun tashi da ba zai tsafi ba amma mai wani mabiyansa da can suna yi aka musuluntar da su suka zama musulmi to sai kafir ce to da kai da mutanen naka ba mu yadda ba sai ku dawo cikin tsafin da muke yi ko ko mu kashe ku ko ko ku bar garin nan to inda an zo wannan وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا دام كوريكو daga kasar mu aw la ta'udunna fi millatina ko ko ku dawo cikin kafircin da muke yi in ji kafiran fa aw la ta'udunna millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna zalimin sai Allah ubangiji a lokacin ne zai gaya wa kowane annabi da wannan abun ya same shi a wannan lokaci kai haƙuri lokacin halakar da kafiranka yayi kai haƙuri lokacin halakar su ya yi yasa suka kai matuƙa a cikin wannan izaya da nuri kan zalimin wala nuskinan na kula min ba'dihim wala nuskinan na kula min ba'dihim ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد
ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد za mu halakar da kafiran nan kuma albishirinku kai da mutanenka annabi za mu gadar muku da ƙasan nan idan mutanen musa sun zo sun ce ya musa na min qabli an tatiyana min ba'di ma jitana qala sai rabbukum wa yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun sai kaji Allah na ce wa awrasna alqawma alladhina kanu yastar'afuna mashariqa al-ardi magharibaha allati barakna fiha sai ka ji Allah na ce kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakin sai Allah ya halakar da su ya gadar da wannan waɗanda aka rena ake wahalar wannan ya gadar da su mazaunin waɗancan manyan kafirai wala yumkin na kuma min ba'dihim zalika wannan abu Allah yana gaya wa annabi kenan kaji ya rasulullah wannan abu ba wai annabawan kadai ba cewa wanda duk ya tsananta kafinci ko zalunci ko fasikanci ya damu mutanen kirki to haka za mu yi da su zalika liman kafa makami wa kafa wa idi duk wanda ya ji tsoron gamuwa da ni duk wanda ya ji tsoron narkona idan ya yi wa'azi ya yi wa'azi mutane sun mai da shi abin wasa abin izgili an yi dariya an yi dariya an gaji da dariyar an komo ana duka ana ɗauri an kuma ana ce ko ku bar mana garinmu ko mu kashe ku gaba ɗaya to lokaci ya yi za a halakar da kafirai a gadar da mutanen kirki ƙasarsu zalika liman kafa makami wa kafa wa'idi duk wanda ya ji tsoron gamuwa da ni duk wanda ya ji tsoron narkona haka zan yi masa tsakaninsa da maƙiyansa na wajen addini liman kafa maqama rabbihi jannatani wa ma man kafa maqama rabbi wa nahan nafsa an hawi fa innal jannata hiya al ma'wi wato duk wanda ya ji tsoron gamuwa da Allah ubangijinsa ya ji tsoron narkon Allah ya tsaya ya bauta wa Allah to Allah ya yi alkawari zai taimake shi a duniya in aka je lahira kuma zai shigar da shi aljanna wannan aya ta wannan zi'ati wanda ma'ananta ne wannan da ita ce tijjani ya bayyana a fas domin da ya tashi daga tilmisan bayan ya shekarar sha bakwai ya je hajji ya shekara uku ya dawo abu sambun ya shekara goma sha shida sai kafirin suka dame shi sai ya kaure koma fas ya kai shaffa wajen sharifai yan uwansa fas ya zauna shekara goma sha bakwai to sarki ya ga saukar da shi gidan gidan gidan haya ba a san shi ba to sai wani balarabe da Allah zai bayyana shi wata jani a fas sai wani balarabe ya yi sallah a wani wuri sai ya manta jakar kuɗinsa mai yawa tana ɗaure ya sallah sai ya bari da ya je inda ya shafa kuɗinsa bai gani ba ya je wurin da ya alwala bai ga kuɗi ba ya zo inda ya sallah bai ga kuɗi ba yana gigice sai ya ga wani bawan Allah ya yi sallah yana zaune ya gan shi a ruɗe sai ya kama bawan Allah lafiya ita wallahi babu lafiya kuɗi na masu yawa sun kai kaza suna ɗaure da jaka iri kaza da ƙyalle iri kaza na yi alwala wuri kaza na yi sallah a nan na je na duba inda na yi alwala ban gansu ba na zo nan inda na yi sallah ban gansu ba shi ne damuwa ta sai mutum ya ɗaga cinyarsa sai ya ɗago jakar ya ce haka ne wannan ne kuɗin naka ya ce su ne ga kuɗin ka na sai ya bashi sai ya ce alhamdulillah wallahi kai din nan dan aljanna ne wallahi kai din nan dan aljanna ne kun ba dan aljanna ne ba mata ta ta zaku uku sai yaje na ba da labari jama'a shi har yanzu dai akwai yan aljanna a duniya akwai yan aljanna a duniya kun ji kunyan da muka yi da wani bawan Allah sai aka ce masa ai ka fita cikin wata fitina ka fada cikin wata matarka dai ta saku uku waye san dan aljanna in ba Allah ba matarka ta saku uku banda Allah wa san dan aljanna shikenan sai ya tambayi wannan masu ai haka ne a tambayi wannan masu haka ne ko ina duk malamin da ya tambaya banda Allah wa san dan aljanna to shikenan ya damu sai wani yake masa ai akwai wani bako da ya zo daga Sahara sunansa Abu Abbas ya mata jani shi ma an ce fa ilimi ba dama ka je wajen ka tambaye shi waje kistanta masa magana ce rike matar ka bata saki ko ɗaya ba balle uku matar ka bata saki ko ɗaya balle uku shike sai rike matarsa sai malamai suka ce ai wani ya halatta haramun ya halatta haramun suka yi karansa wajen Suleiman sarki ya aka ya aka sai malamai suka ce ya halatta haram mu ya tambaye mu mun ce masa haramun ne matarsa ta saku uku banda Allah ba wanda ya san dan aljanna duk malamai suka yi suka yi wannan magana to sai aka ce to kai me yasa ka rike mata kace wani malami ne yace mini halal ne rike mata ta halal ne wani malami ne ce wani bako ne sunansa ya ce a matijani sai sarki yasa aka kirawo shi aka mai da magana sai kai ina ka samu ilimin da ka halatta wannan matarsa maraddihi wa nahan nafsa an yahaye fa innal jannata hiya al duk wanda ya ji tsoron gamuwa da Allah ya hana zuciyarsa abin da take so wanda ba shi da kyau shikenan ya zama dan aljanna wannan balarabin da ya ga kuɗin nan ba kowa daga shi sai Allah ya ga kuɗin nan ya ɓoye su ƙarƙashin cinyarsa wannan da ya zo yana damuwa saboda ya ji tsoron gamuwa da Allah ne in ya ɓoye kuɗin nan zai gamu da Allah lahira kuma son yana son kuɗin nan a zuciyarsa sai ya hana zuciyarsa abin da take so wannan kuɗin ya ji tsoron gamuwa da Allah ya miƙa masa kuɗinsa Allah kuma ya ce duk wanda haka ya zama ɗan aljanna sai me aka ce shi kenan shi kenan to daga nan duk abin da ya damu malamai sai su zo je shehu tijjani ya bada fatawa idan ya bada fatawa sai a su ce hazihi yanbaghi an tuktawa bi zawbi zahabi yace yau mun samu matsaya a cikin wannan rikici kuma yau ya kamata a rubuta shi ma da ruwan gwan to saboda haka dukkan ma'anonin da shehu tijjani ya bayar ana kiran jawahirul ma'ani gwalagwalan ma'anoni wanda sai abu ya gagari malamai ne ake kaiwa kotun koli ya ba da fatawa ta tabbata malamai lalle wannan abu gaskiya ne saboda haka ake ce jawahirul ma'ani gwalagwalan ma'anoni kowane abu sai ya gagara an rasa yadda za a yi yanzu sai ba da shi a fili ka ko ba yadda za ka kauce in ka kauce ka kare ta qur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai tijani kenan ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد to in ta kai ga haka to sai fa annabi yace Allah rabba nafsa bainana baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin yanzu kan al'amari ya kai inda ya kai ya Allah yanzu kan sai kai mana shari'a tsakaninmu da mutanenmu ka bayyana ƙarya ka bayyana gaskiya kai ka bi kowa shari'a ta adalci to daga Allah ya daga annabi ya faɗi haka shi kenan sai Allah yanke shari'a ya nuna ƙarya a halakar da masu ita ya nuna gaskiya tsayatar da annabin da masu gaskiyar wasafta sai ayi ayi ƙuri'a ayi shari'a wa khaba kullu jabbarin anid da an gama wannan hukunci to kowane kafiri mai taurin kai shine zai faɗi annabi ya zama shine yaci ya tsira da shi da mutanensa min wara'i jahannam جهنم ويسقى بماء ويسقى من ماء صديد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد idan an halakar da kafirin fa kai kai tsammanin iyakanta kenan a'a ga jahannama nan a gabansa da bayansa wa yusqa za a shayar da shi min ma'in sadid da je lahira ya halaka yanzu nan ko a ruwa ko a ƙasa amma cikin wuta zai fada na jahannama wanda ba iyaka wa yusqa min ma'in sadid kuma a shayar da shi ruwa tafashashe ruwa ne a a sirkamiki ne na miyagun abubuwan da suke cikin wuta da jini ne da iwa sirkamiki shine za a tafasa shi ya zama kamar ruwa shine za a bashi kafirin yana kwankwada da kyar ana sa shi tilan yana sha ga zazi ga ɗaci ga wari ya tajarrahu wala ya kadu yusibu kaman ma ba zai iya haɗewa ba amma ana duka wala ya kadu yusibu wa yatihi al-mautu min kulli makanin ta ko ina mutuwa tana zuwa amma ba dama gudumar da ake dukansa kadai ta isa ta kashe shi ruwan zafin kadai ya isa ya kashe shi warin turkamikin da kazantarsa kurun ya isa ya kashe shi zafin wutar da yake ciki kurun ya isa ya kashe shi daurin da aka yi masa ya isa kashe amma ba zai mutu ba la ya mutu fiha wa la ya hayy ya ti al mautu min kulli makani wa ma huwa mayyit amma ba zai mutu ba wa min wara'ihi azabun ghani amma akwai wata azaba ka kaura bayan wannan wannan kaman za a yi masa kayan kauka ne kamun ya shiga babbar jahannama Allah ya kiyaye
يتجرعه ولا يكاد يسيغه وياتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين, مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء zalika huwa dalalul ba'id in an faɗi waɗannan kullum ana ce jaza'an bima kanu ya'maluna jaza'an bima kanu ya'maluna fa man ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara duk wanda ya ga aikata alheri a duniya ko bi kankanta sa zai ganshi in bai bata shi ba duk wanda ya aikata sharri a duniya ko bi kankanta sa sharri nan zai same shi in bai tuba ya bar shi ba to kaman an tambayi Allah ne aka ce ya ubangiji waɗannan kafirai da ake musu azaba ta a duniya na yaƙi da bala'i da kake saukar musu in sun je lahira kuma ka dinga musu azaba ai akwai ayyuka da suka yi masu amfani kai ne kuma kace duk wanda ya aikata alheri komi kankantarsa zai ganshi in ya aikata sharri komi kankantarsa zai ganshi to waɗannan kafirai masu jin tausayin ƴan adam yanzu akwai red cross su wai aikin su tausayin ƴan adam duk inda wani abin tausayi ya faru nan da nan sai su kai gudunmawa in gobara ce in faɗuwan jirgin sama ne in faɗi in jirgin ruwa ne ya abin nan in wani abu ne in yunwa ce in menene ma za su ta gudunmuwa mazan mazan su taimaki yan adam ga abinci ga barguna ga sutura ga ga magunguna ga ɗakuna a buga tantuna a sa su ana ana ana jin tausayin su ana amfanar da su to waɗannan fa Allah ga dai sun aikata alheri yace ai wannan alherin ai ba shi da sharadi kamar mutum ne ta ɗinki amma ya manta bai sa zare ba ya gama ɗinki ya ta ɗinki ya ta ɗinki ya gama amma ya manta bai sa zare ba ai imani shine sharaɗin amfanin lahira masalul ladzina kafaru bi rabbihim misalin ayyukan alheri na wurin waɗannan kafirai wanda suka kafirce ubangijinsu misalin ayyukan alherinsu karamadin istaddad bihi riyahu kaman ka zuba ka barbada toka ne akan fa'a ka barbada toka akan fa'a sai kuma iska mai ƙarfi ta zo ta bi kan tokar akan fa'ar in an jima in ka dawo mai zaka samu babu karama jini saddad bihin riya fi yawmin asizin a wata rana mai yawan guguwa iska mai ƙarfi ai ka san la yajruna ala ala mimma kasabu ala shay ka san duk abin da suka aikata ba za su samu komai ba kenan tun da yake abin nasu sun yi ne don duniya babu imani balle ya amfane su a lahira to ba za su samu komi ba a lahira daga cikin abin da suka aikata na alheri tunda babu imani babu imani ba sharaɗin samun amfani a lahira da abin da mutum ya aikata zalika huwa dalalul bayyin to wannan kafircewa Allah shine babban bata wanda yake mai nisa
ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ya kai abokin magana ya rasulullah ya masu jin karatun qur'ani alam tara anna allah baka yalla baka duba bare ka duba da kyau mana anna allah shi allah khalaqa samawati wal bil haqi shi yayi sama shi yayi kasa shi yayi komi komi nasa ne fa'alun lima yuridu ne duk abin da yake so haka yake aikatawa ya ku ma yuridu yaf'alu ma yasha yake hukunta abin da ya ga dama kuma ya aikata abin da ya ga dama la yasalu amma yafalu ba wanda ya tambaye dan me a'a Allah kenan shine yayi sama yayi ƙasa alam tara anna Allah khalaqa samawati da bil haqq in yasha yuhibkum wa yati bi khalqin jadid ya ku kafirai in Allah ya ga dama duk gabaki ɗaya sai ya ɗauke su daga duniya ya kawo halitta ta kirki wanda za ta bauta wa Allah in ya ga dama sai ya harkar da su duk gaba ɗaya wai ba gari ɗaya ba a'a gaba ɗaya sai ya harkar da mutane ya kawo mutanen kirki masu bauta masa yasha yuhibkum wa yati bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz wani abu ne mai sauki a wurin Allah ya halakar da dukkan mutanen duniya ya kafirai ya kawo sababbi masu imani su gaji waɗannan mutane akwai wani hadisi kuma da yake cewa laulam tuznibu wa tastaghfiru la zahaba Allah bikum wal ata bi qaumin yuznibuna wa yastaghfiruna fa yaghfiru lahum ya ku bayin Allah wanda kuka musulunta amma ba ku rabu da zunubi ba ku riƙa yin zunubi kullum kuna istighfari kullum zunubin da kuke kuna istighfari wata hikima ce wanda za ta ba wasu sunayen Allah daman aiki idan kowa bai zunubi ba gaffaru me zai yi gafuru me zai yi rahimu me zai yi to idan kafirai ba su yi aikin kafirci mutakaddiru da jabbaru da kaharu aikin me za su yi dole ne sunayen Allah kowane suna a bashi aikinsa saboda haka kar ku ga kuna zunubi kuna to inda ma gabaki da an ce ba za a yi zunubin ba to sai Allah ya ɗauke mutanen in aka ce kafircin za a yi gaba ɗaya in Allah ga sai ɗauke kafirin gaba ɗaya kawo masu imani wanda ba sa sabo in ko in ya ga dama duk suka zama ba sa ba sa sabon balle su tuba balle gaffaru sunansa gaffaru ya samu daman aiki to sai ya tafiyar da su ya kawo su su musulunta suna suna zunubi suna tuba ne musu gafara saboda duk sunayen samu wurin aiki gafuru ya samu aiki rahim ya samu aiki wa ya tafi khalqin jadid wa ma zalika Allah bi aziz ba mai wuya ba mai wuya ne wurin Allah ba wa rasulillahi jami'a wa bawazu lillahi jami'an fa qala ad-du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna ta lakum tab'an إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدينا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وبرزوا لله جميعا bayan kafirai sun sha wannan irin wahala ta cikin kabari wanda aka ce bayan kabarin ma akwai azaba mai kauri tana jiran su to ranan rannan da za a fidda mutane ranan tashin kiyama wa ba rasulillah jami'an kowa da kowa sai a fito da shi duk da baki da mutane sai su fito da kaburbura jami'an gaba daya fa qala du'afa lil ladina takbaru idan an fito gabaki daya kafirai sun ga wuta ba makawa su za a shigar da su a cikin wannan wuta wa ra'al mujrimuna an-nara fa zannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa ga wuta ba makawa za su shiga to sai su kama manyan su su ce ku ne kuka batar da mu gashi yanzu za mu shiga wuta to yanda kuke shirya mana a duniya muna bi yanzu ma ku shirya mana wata hanyar da za ta hana mu shiga wuta dinnan فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا mu dai mabiyanku ne farantum mugrun anna min azabillahi min shay to gashi yanzu azaba ta zo wai mu za a yi wa azaba to da yake ku ne manya ku ka shirya mana wancan hanya na kafirci ko za ku shirya mana wata hanyar da za ta wadatar da mu yadda ba za mu fada cikin wannan azaba ba farantum mugrun anna min azabillahi min shay qalu law hadina Allahu la hadainakum suka ce ina ni muka iya tun daga can duniya Allah bai shiryar da mu ba batar da mu yayi saboda haka muka batar da ku da Allah ya shiryar da mu a duniya da mun shiryar da ku to batar da mu Allah yayi mu kuma muka batar da ku law hadina Allah la hadainakum to shikenan in an yi wannan bayan an yi doguwar jayayya wanda take fitowa a cikin suratul saba'i wannan su faɗi kaza wannan su faɗi kaza tana fitowa ma cikin suratul ahzabi tana fitowa ma cikin suratul arabi wannan su faɗi kaza da ƙarshe sai sai ƙananan su cewa Allah ka la'anci waɗannan manyan nan namu bin su ya cuce mu ka la'ance su ka ninninka musu azaba Allah sai ce a'a ai ku ma za a ninka muku azaba yadda suka yi jagoran ku cikin halaka don su ne manyan ku ai kuma manyan waɗansu ne kun ja su cikin jagoran halaka to shi kenan sai su shiga cikin wutan su yi ta kuka su yi ta kuka su yi ta ihu daga ba sai su ce kai mu yi shiru ko watakila ihunmu ne ya damu Allah idan mu yi shiru ko zai ji tausayin mu ya fidda mu kuma sai su daure su yi shiru in su yi shiru ko babu canji sai su ce ya maliku liyabdi alaina rabbuk qala innakum makithun laqad jinakum bil haqq walakin aktharakum lil haqqi karihun maliku kai magana da ubangijinka mana yayi mana shari'a ya fidda mu ya maida mu duniya za mu yi aiki mun zo mun ga gaskiya ya yi mana shari'a ya mai da mu duniya za mu yi aiki maliki ce an gama shari'a inda kuke nan nan za ku dawo har abada auzu billahi sai ce sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana min mahi suka ce ashe shikenan yanzu ko mu yi raki mu yi ta ihu ko mu yi haƙuri mu yi juriya mu yi ashe duk ɗaya ne ba za a kawo da mu daga cikin wannan wutar ba a uzu billahi Allah ya kiyaye wato an mayar musu aljaza'u min jinsil amal sun ce sawa'un alaina ajazina am sabarna malana min mahis yanzu kai ya zama daidai akan mu kenan ko mu yi raki mu yi ta ihu ko mu yi jure mu jure mu yi hakuri ashe duk ɗaya ne azaban nan za su dawo akan mu sakamakon abin da suka faɗa ne sun ce sawa'un alaina aw azta am lam takun min alwa'izin kai mai wa'azi suna ga annabawa ne ko ko malamai ko kai wa'azi ko kar kai wa'azi ba za mu canja matsayin mu ba ka ji ko komi wa'azinka komi wa'azinka ba za mu canja matsayin mu ba to cewa ko kai wa'azi ko kar kai wa'azi din nan ba za mu canja matsayin mu ba in an kora su an kai su bakin wuta ma tukuna sai a ce ga wuta za ku shiga ko ba za ku shiga ba nan ma dole sai sun faɗi irin wannan sannan in su kuma su ce sawa'un alaina ajazina am sabarna malana min mahid saboda haka jama'a lokaci fa muke ciki na duniya kowa yi wa kansa qiyamul laili a tuba a koma ga Allah a bar wasa kar a bi mutane masu ɓadda mutane kada a bi mutane masu ɓadda mutane duk wanda ya ce maka abin da ƙur'ani yake umarni da shi ba shi da kyau to ba mutumin kirki ba ne ƙur'ani fa yana ce an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi istaghfiru ku istighfari ku istighfari ku tuba sai kaji wani na ce to za a bai Allah barayi laifin mai kai zaka tuba Allah zaka bashi hanci ne ai Allah ya fi sani annaba ai ba za sabo amma yana ce wastaghfiru innahu kana tawwaban sannan salatin annabi istighfari fa in kai guda daya in Allah ya ga dama duk zunubin ka sai ya gafarta gaba daya ba saura ko daya balle in kai 100 balle in kai 200 balle in kai 230 salatin annabi guda ɗaya in kai Allah da kansa zai maka salati goma balle in kai ɗari balle in kai dubu la ilaha illallah guda ɗaya take mai da kafiri ya zama musulmi kafiri sai zama musulmi wani mutum shekaran jiya yake gaya mini yace wani mutum mai mai karatu yana karatu yace da yana yin ɗariƙa amma yanzu ya tuba nace ka koma ka tambaye shi lokacin da zai tuba daga ɗariƙa me ya faɗa Allah ya masa gafara domin musulmi in zai tuwo mai yake cewa astaghfirullah ko musulmi in zai tuwo mai yake ne astaghfirullah to dan dariƙa mai yayye laifi astaghfirullah dan dariƙa laifin da ya zama kafiri astaghfirullah laifin da ya zama kafiri salatin annabi laifin da ya zama kafiri la ilaha illallah to wanda ya tuba ya bar dariƙa ko me zai faɗa wa Allah Allah ya masa gafara wannan manyan laifuka na istighfari da salati la ilaha illallah ha zagin waliyai man da zagin sahabbai yi zagin waliyai da zagin sahabbai da kafirta musulmi abin da zai faɗa Allah kenan Allah ya fi shi in fa zai yiwu to jama'a mai da hankali duniya wurin wurin da mutum zai yi amfani da hankalinsa ne Allah ya yi ka kadai bai haɗa ka da kowa ba in ka zo duniya ka amfani da hankalinka kar ka yadda kai wasa da addininka kar ka yadda kai wasa da addininka wa barazu lillahi jami'an fa qala ad-dafaw lil ladina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum muqinuna anna min azab illahi min shay qalu law hadayna Allah la hadaynakum sawa'un alaina ajzina am sabarna yau kan dai mun gane yanzu daidai ne ko mu yi raki mu yi ta ihu ko mu yi hakuri mu jure malana min mahis ba mai kawar da mu daga wannan azaba mai kyau.
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق فأخلفتكم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم فما وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لفي عذاب أليم فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت ما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم آه shaidan zai yi magana bayan komi da komi sun la'anci junan sun la'anci junan sai a kai kotun koli na bata shaidan ba aka ce ai ga wanda ya bada ma gaba daya ga wanda ya bada ma gaba daya bayan an gama komi an yanke hukuncin da wama cikin wuta wa qala shaidan lamma qul lamru sai shaidan ce ku dakata inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah ya yi muku alkawari na gaskiya Allah mai cika alkawari ne ni ko na yi muku alkawari na ƙarya ni ba mai cika alkawari ba ne wa ma kana li alaikum min sultani ina da wata hujja ne akan ku ni na halice ku ni na baku abinci me nawa akan ku har da zan baku umurni ni ne ubangijin ku ni na baku abinci me nake da shi illa an da'atukum fastajabtum li kuna ganin masu wazi kuru-kuru a gaban ku kun taba gani na kawai don na muku ishara cikin zuciya magana wasuwasi kawai kun yarda ga kuru-kuru mai kiran ka zuwa gaskiya ka ki kawai don na maka wasuwasi ka yarda inna la wa'adakum wa adal haqqi wa atukum fakhlatukum wa ma kana li alaykum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li kawai ga masu kira zuwa ga aljanna ba ku amsa musu ba kuna ganin su kuru-kuru shi ko shedan yace shi mai kira zuwa ga wuta sai kuka bi shi فاستجبتم لي وما كان لي من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم يو دي كم كرب كزرجيني كزرجي كنكو نيبا أبنجيجنكو با نيبا ميكير دكو با نيبا مأرزتار دكو با بكتب غنينا با Allah shine ubangijinku mai yin alkawari na gaskiya kuka ƙi sai kuka bi alkawari na na ƙarya wasu wasi kawai nake muku ba ina ina tura ku da ƙarfi ne ba kar ku zarge ni ku zargi kanku kaji ya musu kowa wannan ya sayar musu abin da ba shi da shi a duniya ya ya jefa su kamar ka sai da kayanka ne wa wani mutumin da ba shi da komai ya baka cek na ƙarya kayanka na miliyoyi ka sayar masa ce ga kuɗin ga kuɗin nan nan ya baka cek ya juya bayi ya rubuta amma bai da ko ne a banki ya ɗauki kayanka ya tafi da shi shikenan to don an kamo shi ya riga ya batar da kayanka ba shi da komai don an jefa shi a kurkume za ka samu to haka shi dai ya muta ike wa mutane ko wannan in an je lahira sai ce a kar ku zarge ni ku zargi kanku ni ne ubangijin ku ni na halice ku kun taba gani na Allah ya muku alƙawari na gaskiya mai cika alƙawari ne na muku alƙawarin ƙarya ni ba mai cika alƙawari bane kar ku zarge ni ku zargi kanku wala fala talumuna rumu anfusakum ma ana mai da kuma ma antum zakai yau dai ba ku kadai kuke cikin azaba ba shedan ya kance shi ma yanzu yana cikin azaba shi ma yanzu in ya samu wanda zai taimake shi fitar shi daga azaban yana so ba zai samu ba kuma ba za ku samu ba ba za ku samu wanda zai fidda ku ba ni ma ba zan samu wanda zai fidda ni in ji shedan din ma ne mu da kai kuma ma mu da kai inni kafartu muni ma ashraktum inni kafartu ma ashraktum muni min qabl kar ku ƙara cewa ni kuka bautawa ba ruwana ba ruwana ba ku bauta mini ba kar ku ƙara cewa ni kuka bautawa ba ruwana ba ku bauta mini in ji shedan kafartu ma ashraktum muni min qabl inna zalimin lahum azabun alim su azzalimai dai azaba mai radadi ta tabbata a kansu azzalumai din nan kafirai kenan ko kuma azzalumai musulmi wanda wasu tuba daga zalunci ba to da kiyaye mu zalunci
daga mu'azu umaru mai wada unguwar dan jinjiri kurfa zaria bayan gaisuwa da fatan alheri don allah shehu ya mun bayani game da ruwa da bankuna ke kara ma masu ajiya a banki shin ya halarta mutum ya karbi wannan ruwan ko kuwa ya cire kudinsa ya bar musu ruwan da fatan shehu zai mun bayani banki yahudawa da nasara suke da da tsarin bankuna a duniya yanzu bankin musuluncin da aka so makafawa har yanzu bai yadu ya iso gare mu ba wa mu musulmi ba mu da iko mu ce za mu za mu daina mu'amala da bankuna ba za mu iya ba domin ba abin da zai za mu ba wata ƙasar da za ta isa da kanta dole sai ta mu ta nemo makami da ƙasar waje sai ta nemo material da ƙasar waje sai ta nemo abubuwa da ƙasar waje in ta yi na sai ta kai ƙasar waje kuma katarkon guda ɗaya ne gada shine banki ta hanyar banki ake yin komai saboda haka Allah kuma ya ce in mun matsu kuma nutsuran gaira bazin wala adin fala isma alai duk wanda ya matsu to a lokacin matsosa duk abin da yayi na yafe masa a wannan lokaci to saboda haka ne mu'amala da banki ya zama mana dole ya zama na sharrun labudda minhu wato sharri ne amma ba dama a rabu da shi dukkan mu nan ba mai son wuta kuma dukkan mu ba wanda gidan zai kwana ba wuta ya ji daɗi to banki haka ya zama dole ne a yi mu'amala da in ka bar musu ka ɗauki kuɗinka wani dabara kenan kai kayan kayanka ka zaka da bismillah sai aka karba aka dafa maka da da da, da mushen nama a cikin tukunya ɗaya kace in naman ya nuna kai baka son romo saboda romon mushe ne a ɗago maka kazarka ita ɗaya a baka kuɗin ka riga ka ajiye a banki kun ba yadda za a yi yanzu sai an yi da banki sai dai Allah mana gafara Allah mana gafara Allah mana gafara Allah ji kanmu kuna gani ina rike da wani kyalle a nan jama'a kyalle ne na hoton na tutar Saudiya gashi amma kuma bandur bandur aka samu ana sayarwa a Anata bandur bandur ana sai da su a Anata wani inyamuri yana yanka mutane yana sayarwa wani in yamur yana ana sai da su bandu bandu ana sha ta su la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan tuta ce ta saudiya ba wai tutan ne ko ko takobin ko girin din ne ya dame mu ba a'a la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya dame mu saboda haka zamu rubuta takarda mu aika wa ambasadan saudi yaya aka yi aka samu bandur bandur na tutar su mai muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah a anasha ana sayarwa inyamurai suna yanka mutane yadin gashi tutar kasar su mai la ilaha illallah muhammadu rasulullah gashi za mu rubuta wa ambasadan saudiya da sunan musulmin najeriya mu aika musu ya akai aka samu bandur bandur na wannan la ilaha illallah muhammadu rasulullah a anata ana sai da su wannan musulmin mu ne na wasu suka fanshi bandur din dubu uku a hannun inyamuri Allah kiyaye mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ke mana kasar mu Allah ke mai sharrin nasara da sharrin makiya addini Allah ji kan mai jirin iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman malamu Allah saka shi hunan mu da alheri albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ke mana addini mai ke mana mutunci mai ke mana kasar mu Allah biya bukatun mu da bukatun masu neman addu'a wurin mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallama bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله السلام عليكم